يلوح بشيء متلألئ في وصف الظلام الوجه shine wata shabahi kenan wato wajen shabahi shine da yace wa tarahu fi zulamil waga fatakhaluhu qamaran yakurru ala rijali bi kawkabi wato wani abu fari a tsakiyar wani abu mai duhu an fahimta ko wato shi yana cikin duhun kura ta yaki gashi shi fari ne sannan yana rike da wani abu fari shine takobinsa daidai da wata lokacin da yake cikin duhun dare sannan kuma yana bai da waccan tauraruwa an fahimta ko to wannan kamar namuzaj ne ya kawo sai mu karanta ko wani adadi nan gurin ko mu gani bismillah mu ji bayyin al mushabbah بين المشبه
wal mushabbah والمشبه به ووجه الشبه فيما يأتي مم.
قال ابن المعتز يصف السماء بعد تقشع تقشع سهابة Mm, كأن سماءنا لما تجلت خلال نجومها عند الصباح رياض ب-
riyadu banafsajin khadilin رياض nadahu
بنفسج banafsajin بنفسج خضل نداه Mm, تفتح بينه نور الأقاحي mm. wato anan so yake ka bayyana al mushabbah wal mushabbah bihi menene al mushabbah wal mushabbah bihi kawai aikin da zaka yi kenan bari mu fassara ta kuna yace ibn al mutazz ya faɗa yana mai siffanta sararin samaniya ba'da takashshu'i sahabatin bayan wato girgije ya yayi shine takashshu takashsha wato idan ya abin nan ya- ya yayi kenan yace me ka anna sama'ana lamma tajallat khilala nujumiha inda sabahi riyadu banafsajin khadilin nadahu tafattaha bainahu nurul aqahi ka anna sama'ana lamma tajallat kai ka ce sararin samaniyar mu yayin da ta yayi ta fito fili wato bayan girgije ya kauce nan khilala nuzumiha inda sabahi wato daidai da lokacin da tauraron ta suka fito da asubahi din nan idan ka ga sararin samaniya a cikin wannan sifar kai ka ce mai riyadu banafsajin wato gona ce ta furanni khadilin nadahu wato idan an ce khadil abin da yake a jike da ruwa khadilin nadahu wanda yake jike da ruwa wato yayyafi ya jika shi annada ko dai yayyafi ko kuma um, gatan da suna raba tafattaha bainahu nurul abahi saman nan tafattaha bainahu a tsakiyar wannan gonar abin da ya bubbude shine naurul abahi naur a nan gurin wato fulawa ko fure naurul aqahi kai naurul aqahi fu- wato ah, furanni na wato shukokin gonar sun bubbude abin da yake so ya kamanta shi ne a nan gurin wato sararin samaniya da akwai girgije ya rufe ta da asubahi sai wannan girgidan ya yayi kaga da wannan girgidan ya yayi da asuba kaga ga hasken alfajir ya riga ya keto da yawa amma gari bai ƙara tawayewa ba ga ragowar taurari ba su riga suka tafi ba kaga wannan sura ce to wannan sura yake so ya kamanta da wata gona ta furanni wadda ruwa ya jiƙa ta ba ruwa mai tsanani ba irin yayyafin nan daidai lokacin da furannin nan irin kan fulawa wanda yake fari din nan shine naur wato al-aqahi jam'i na al-uqhuwan al-uqhuwan asalin sa wato al- bari in faɗe shi ina faɗe shi kila ba samu sunan da da Hausa al-uqhuwan al-uqhuwan jam'in sa shine me al-aqahi wato asalin sa wato fure ne wanda yake fari kewaye da shi kuma akwai launi wanda yake ko dai ruwan ɗorowa ko kore amma nan tsakiyar fari ya buɗe haka fure ɗin da yake nan gadali kenan eh gadali kenan wato dai a nan tsakiyar launi ne ko dai kore ko kome ruwan ɗorowa asfar ya yana kewaye da shi haka shi kuma daga nan wurin kan fari galibi yakan tsoro ne haka shi kuma wannan nan gefen ya bude haka duk abin da yake da wannan sifar shine yake shine yake ansa sunan al-uquwan ba lalle bane bado kila zai iya bada wannan hoton amma ba shi kadai ba cikin nau'ikan fulani tunda yana magana tunda shi bado sai a cikin cikin ruwa ke fitowa amma nan kuma gona ce haka kun gane ko to kaga surar sararin samaniya yayin da ya zanto ta yi wasai girgije ya kau ga hasken asubahi ga ragowar taurari idan ka kalli sama ba akwai ban sha'awa ba daidai da surar gona ta furanni kuma akan kowane fure ga wani farin fure mai ban sha'awa sai ya kamanta wannan farin furen da yake tsakiyar wannan koren da mai da tauraron da ke sama wannan kore koren shi ne ragowar duhun daren da bai kawo ba kenan kaga za ta shige suratin suratin kenan to anan gurin yake son ka bayyana menene waj- ah, menene al-mushabbahu menene al-mushabbahu bihi wannan ke ganin abun a fili yake ka anna sama ana lamma tajallat khilala lujumiha inda sabahi riyadu banafsajin khadil nadahu tafattaha bainahu nawrul akahi anan gurin menene wato al-mushabbahu shine me as-sama lamma tajallat as-sama'u lamma tajallat dole ka ce as-sama'u lamma tajallat yawa inda sabahi sannan wajen hoce bashi shine me riyadu wa nafsajin kadil nadahu mumtaz wa qala ibn rumi وقال ابن الرومي ما أنس لا أنسى ma ansa ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يده الرقاقة يده, يده الرقاقة وجه اللمه بالبصر Mm.
ما بين رؤيتها في كفه كرة Mm.
وبين رؤيتها قوراء كالقمر Mm.
إلا بمقدار ما تنداه دائرة Mm.
في صحفة الماء ترمي فيه بالحجر wato mutanen suna da hikima kwarai da gaske bari mu fassara ku gani ma an sala an sa khabbazan marartu bihi yadhu ruqaqata washkal lamhi bil basari ma bayna ru'yatiha fi kaffihi kuratan wa yatiha qawra'a kal qamari illa bi miqdari ma tanda'u da'iratun fi safhati al ma'i tarmi fihi bil hajar wato ar-ruqaqa ita ce gurasa ar-ruqaqa ma ansa la ansa khabbazan marartu bihi khabbaz mutumin da yake yin gurasa an gane ko khabaza ya khabizu fa huwa khabbazun mai yin gurasa mai sana'ar yin gurasa kar ku manta da gurasa da waina a larabci duk sunan su daya yadhu rukaka wato yana tura gurasa yadhu an gane ko wal arda ba'da zalika dahaha addahu shine ai bayan ka ka ka ka kawo abu ka zo kana barbaza shi haka ka danna shi kana yana mai fale fale da ita yan sa abu ya zama mai fadi mai fale fale shine yadhu arruqaqata washkal lamhi bil basari washka wato al washku ai shine hanzarin abu yadhu arruqaqata washkal lamhi bil basari al lamhi al basari shine kiftawar ido ma bayna ru'yatiha fi kaffihi kuratan al kuratu shine turaren abu ko kewayayye wa bayna ru'yatiha qawra akal qamari qawra shine sanya abu ya zanto kamar baka an gane ko wa bayna ru'yatiha qawra ko ya zanto kamar baka ko ya zanto kewayayye kal qamari illa bi miqdari ma tandahu da'iratun fi safhati al-ma'i tarmi fi bil hadid bari mu karanta ku ma an sala an sa wato kaga taukidi taukidi ne wannan ya kamata ya ce ma an sa da kome la an sa don fi'il mudari dan anan marfu'i ne kaga marfu'i ne bi me a, bi dhamma to amma da yace la ansa ya zanto kamar ya mai da shi me ya zanto kamar mahzuf ne bi harfi harfil illa to wannan harfin da ya ba na irabi bane ba nan zarura ce iriya ne idan ba wani dalili dan la din wannan ai ba la ce wanda take nahiya ba balla sanafi ne mudari din ya zanto majzumun bi harfi akhiri la ce annafiya wanda ke fi'li mudari din ta marfu'i ne sannan kuma ma ga ma da ya kawo da farko dama ma ai ba ta cikin huruful jazri amma ce ma ansa ma ansa abin da yake nufi ma ansa la ansa amma da ya faɗa haka wazanin baitin zai kari da haka sai mayar da fi'ili din ya zanto majzumi da ya kama da wazani darura ce riya ta halatta wa masu waka yin wannan shi yasa suka ce yuzul shi'ra ma la yuzul ghairi ma waka ya halatta su faɗa abinda wanda ba ma kiyo ba zai faɗa ba an gane ko wato kaga wannan tawkidi ne la ansa la ansa ko ma ansa la ansa ba zan manta ba ba zan taɓa manta ba da khabbazan marar su bihi wani mai gurasa da na taɓa wucewa na gaishe na gurasa ba zan manta da watan ba yadhur ruqaqata yana mai tura gurasa ko yana kwaba gurasa kwabawar da yake yi wa wannan fulawar ta yin gurasa washkan lamhi bil basari kaman kiftawar ido dan dan nan da ya yanko wannan ya haka ya haka ya kare da ya yanko haka shine washkan lamhi bil basari ma baina ru'yatiha fi kaffihi kuratan tsakankanin ganin turin gurasar da take hannunsa a matsayin kamar wato kwallo dan da ya turo ta ba kamar tana kwallo bane ba wa baina ru'yatiha kaura akal kamari da kuma tsakankanin yadda ya baza ta ta zanto kamar wata kaga bai ce ba alhilal dan alhilal shine mukawwas alkamar kuma gairu mukawwas dan ya zanto mai cikakken haske wato da tana ture a kewaye haka kamar mai kamar kwallo daga baya kuma sai ya fale fale da ita to tsakankanin ganin kullun fulawar lokacin da yake hannunsa kamar turin kwallo da tsakankanin ganin ta bayan ya baje ta kuma ta yi faɗi an gane ko illa bi miqdari ma tandahu wannan abin bai zama ba face gwargwadon ma tandahu da'iratun gwargwadon yadda zaka ga da'ira ta yi fadi fi safhatil ma'i a tsakiyar ruwa tarmi fihi bil hajri lokacin da ka jefa dutse ka duba wajen shabahi idan ka dauki dutse ka jefa a tsakiyar ruwa me yake sai wani kewayewa wato wajen shabahi din da yake so ya kawo kenan wato kaga lokacin da ka jefa wannan dutsen ai da jefa dutsen ya fada ruwa din da kome yin wannan kewaye din tanda hu da'iratun wato da'ira sai ta budu shine tanda hu da'iratun sai wata da'ira ta budu to gwargwadon wannan dadewar da kake lokacin da ka jefa dutsen shine gwargwadon dadewar da yake lokacin da curin fulawa din ke hannunsa kafin kawai ya fale fale da shi kaga yana nuna me hanzari da gaggawa to kaga wannan tasbihu suratin da gome da kuma sura da wannan gurin سورة هذا الإنسان هذا الخباز وهو يده الرقاقة في غاية السرعة كوشك اللمح بالبصر سورته ما كانت إلا بمقدار ما تنداه دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر dandanan cikin dan ganin lokaci bai wannan ya gaba to kaga duk mutumin da ya kai sauri haka wajen tura gurasa kam amanta da shi shi yasa shi ma ya toki bi ma an sala an sa ba zan manta ba zan taɓa manta ba ma'ana bai taɓa ganin mai hanzari irin shi ba to wannan kan kasan dai mubalaga ce ta mawaki amma akwai mutumin da zai saurin haka shi dai na so ya ce mana mai matukar sauri ne amma dai ya kusanto da saurinsa dan ya kamanta mana shi da abin da zamu gani amma dai ba lalle bane bai zanto cewa dari bisa dari haka abin yake an bayyana ko mhm wa qala fil masjid awwal bad'i al masjid wahidatun تشعل ما آورت من الشعر مثل الحريق العظيم تبدأه أول قول صغيرة الشرد
يا فتاتي ابن الروبي ينا mai kamanta wato furfura yace awwalu bada'ul masibi wahidatu tusilu ma jawarat min ash-sha'ri yace asalin mafarar furfura wahidatu kwayar gashi dai ce tusilu ma jawarat min ash-sha'ri sai ta kunna wuta a duk abin da ya makwabtaka da ita na sauran bakin gashi mislu al-hariq al-azim tabda'u kamar babbar gobara ce zaka iya fara ta ne awwal abin da ke farar da ita awwalu saulin farkon jefa farkon kai farmaki ko farkon jefa garwashin wuta sagiratu sharari wanda mai tarfatsi dan kankane wanda a lokacin kila zaka iya bushewa da baki amma dan ta kyale ta nan sai ta haifar da babbar gobala ita to haka farfara ma akan dan adam asalin ta gashi ɗaya ne shike da sai haifar da mai ya kunna wuta ta farfara a cikin dukkan ko ina a gashin mutum kaga wannan ma tashbihu suratin ne bi sura wa qala akhar wa qala akhar تقلدتني الليالي وهي مجبرة كأنني صارم في كف منهزم
تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم ita taqalladatni layali dalare sun rataya na a wuyansu wa hiya mudbiratun lokacin da suka juya mun baya yana nufin lokacin da duniya ta juya mun baya sai ta mayar da ni kamar wani abu da ta dauka kawai ta rataya a wuya ka annani sarimun fi kafin min hazmi kamar ni ne takobi lokacin da yake hannun wanda aka ci nasara a kansa kaga takobi a hannun wanda aka ci nasara a kansa yana tasiri to haka da musibu suka min yawa kawai su duniya ta dauke ni kawai ta mayar da ni kila da dinta abin wayanta kawai na zama takobin da baya da amfani kaga shi wannan tasihu suratin wato bi sura to sai mai wannan misalin guda ɗaya da ya kawo na alkur'ani wanda yake na da muhimmanci saboda misalan qur'ani suna da yawa na ganin ya danka kawo su da yawa idan kun duba su za ku gansu sai ce me wa qala ta'ala إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
wato kaga wannan misali ne daga cikin misalai na tajbihu tamsil innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama wato misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama wato kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga cikin girgije fastalata bihi nabatul ard wato sai tsirrai na cikin kasa suka takudu da wannan ruwa din wannan tsirrai din na cikin kasa mai ma ya'kulan nas cikin abin da mutane ke ci wal an'am da abin da dabbobi ke ci dukkan su daga wannan ruwa ɗaya ne hatta idza akhazat al ardu zukhrufaha har sai da kasa ta ɗauki kawarta azzufru shine kawa wato kwalliya kenan wa zayyana ta ci ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha zanna annan bi ma'ana aikana ma'abuta ita kasa din suka yi tsammanin masu iko ne kan cin moriyarta ataha amruna kawai sai lamarin mu ya zo mata lailan aw naharan a wani lokaci na dare ko kuma na yini faja'alnaha hasidan sai muka mai da ita zama ta zama girbabbiya ka allam taghna bil ams kamar da ba ta taɓa faruwa ba a jiya lafazin al'ardu anan yana nufin gona ahluha ana nufin ma'abuta gonar wanda da ruwa ya sauka suka je suka sa irin shuka suka shuka na abincin da za su ci ciyawa kuma ta dabbobi ta fito da kanta ba sai mutane sun shuka ba to har sai da kasa ta kai yabanyarta tsammanin su za su ci moriyar wannan gona ta su kawai a taha amruna lailan sai wani lamarin mu ya zo mata lailan auna haran dare ko da kawai shi kenan fajalna asidan wato ko da aka yi gobara ta kone gonar gaba daya kaga wannan gona din da mutane ke tsammanin za su ci moriyarta ita ce ake kamanta da duniya lokacin da ta yi kyau mutane suke ganin kamar ba za ta yanke ba da haka nan gurin inda ma masalar hayatid duniya fi zawaliha wa adami dawamiha kama in anzalallahu minas sama يعني كما أن الأرض لا تدوم مهما زينت مهما ظن أهلها أنهم قادرون عليها كذلك الدنيا لا تدوم ليس لها قرار سوف تزول an gane ko asaran ba da ayin ta zanto kawai tarihin ta ake bayan ko da ta taɓa faruwa ana nufin rashin dawamar duniya ake so a kamanta a nan gudun da rashin dawamar gona yayin da take cikin yabanyarta kaga nan gudun tasbihu sura ne bi sura to sai mu bari haka ko mu kara misali daya eh to shi kenan bari haka kenan insha Allah ta duka da idan kuka bi ta bin sa za ku kuna ta fahimta da idan ubangiji a tashbihu dumni ba a tashbihu dumni wato tashbihu tamthil yana da ban kaye matuƙa kwarai da gaske na'am akwai mai tambaya eh alqawra almustadira ita ce alqawra'u almustadiratu wato abin da yake yayi da'ira haka shine alƙaura kaga wata bayan ya zama alƙamar ai ya zama wato almustadir ne amma lokacin da yake hilal shine yake mai muqawwas amma bayan ya riga ya girma ya fara haske to shine yake zama mustadir eh eh ban ba yakurru yana kai hari daga alkarru ne alkarru ai shine kai hari idan an ce yakurru ma'ana yana kai hari yana kai farmaki eh ban ji ba ban ji kalmar zai faɗa ba a cikin littafin ne a raud raud shine dausayi riyad ai jami'i ne na raud din ar-raud da sauyi guda daya akan ce ar-raud akan ce ar-raudatu kuma yadda manzo Allah ya ce tsakanin minbarin sa da gidansa raudatun min riyadil janna kaga rauda guda daya riyad ya zama jami'in sa kenan dausayi dausayi na'am lafazin alhali abinda lokacin da kake cin sa ko kake shan sa kake cikin farin ciki almari wanda yake bai ta makogaro ba tare da ya haifar da makaki ba shi ne almari wato da Allah ya fa kunuhu hani amari'a ana nufin halal kenan eh sai aka kamanta halal da abin sha da baya sa makaki a makogaro saboda babu wani cutaswa a cikin halal shine fakuluhu hani amari'a Na'am. Me? Kwarai da gaske. Almari abin da ya wuce kenan ta makogaran ko shi kanshi makogaran. Ma'ana titin da abinci ko abin sha ke bi ta cikin makogaro shine almari a asalin larabci. Banafsat shine fulawoyi. Banafsat. Hmm? ok to bari mu sake zama na karshe na ina jinka eh al'uqab tsuntsu ne shine ce wadan sun fassara shi da ungulu ita ce al'uqab yahuzzu al-jayshu hawlaka janibayhi kama nafadat janahi al-uqab na'am yana kamanta me eh yadda galwashin wuta guda ɗaya ke haifar da gobara to haka furfura ɗigo ɗaya ke take haifar da furfura akan mutum gaba ɗaya a'a yana nufin inda ta fito kwaya ɗayan za ta za ta haifar da sauran ko ka cire ta ko baka cire ta ba a ta matsalar furfura in ma ka cire ta dai furar za ta farar za ta sake fitowa وهل ينبت الخطية إلا وجيزه وتقرص إلا في مناتب لا في من أي ما بين ذا أي كتير فلا كو بكات فتو in ka cire bakar baka za ta fito in ka cire fala fala za ta fito shi yasa waɗansu suke wato ban san sirrin da yasa mutane suke kin fulfula ba manzo Allah da ya ce haske ne ga mutum a ranar tashin kiyama amma duk yawanci mutane za ka ga ko yan kasuwa wani lokacin har malamai na san malaman da yanzu a nan garin suna da fulfula ta fito musu sai su aski waɗansu kuma sai su rana da baki kaga rana da baki ya saba hadisi amma sa lalle shine sunna ko mustahabi amma mutum ya rana ta da baki dan ya koma baki kirin kaga ya saba sunna amma dan suna yi ko shawarar wancan suke bane ibn rubi ne dake cewa idza jara al masibu ala shababi fajamilhu wa ghalib fi hisab wa qul la marhaban bika min nazili wa azibhu bi alwan al azabi bi qasd aw bi natf kull yawm wa ahyanan bi makruh al khadab yake cewa idan fulfula ta zo za ta zalunci samar sakarka fajamilhu yace yi wasa da ita ka nuna da wasa take ba gaske bane ba kai har yanzu saurayi ne baka so ba wa ghalib fil hisabi kuma yana tambaye ka shekarun ka kawai ka ce baka sani ba da gangan ko gaba da ka kuskure wadan dai ka cigaba da zama yaro kana dan shekara 40 karka ta so wallahi ina jin da ina da 30 da wani abu ne yanzu kaga mujamala ce wannan 30 da wani abu kaga dai ka kika ce 40 to 30 da wani abu ne to sai ka bar mai saurare yana tsammanin kila da ɗaya ne kila da biyu ne ya barka cikin yara bayan kuma ka kai dan shekara 40 ko na maka wata haka wa qul la marhaban bika min nazili kai dai wannan bakon kan bana maraba da kai wa azibhu bi alwan azabi yace yi mata azaba da launuka na azaba daban-daban to shine launuka na azaba din ya kawo guda uku bi nakfi ko dai ka rinka tsigewa aw bi qast ko ka rinka yankewa kullu yawmin kullum fa wa ahyanan bi makruhil khadabi yace wani lokacin kuma idan abin yayi tsanani sai ka je ka samu abin da zaka yi mata fenti kawai ka huta ma'ana dai ba sa san fulfula mutane na'am كما إن أنزل الله من السماء إنما الحياة الدنيا واعلموا واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أي جاء بصرة gashi nan ga tashbih dan kamar sun gaisin ajab al-kuffara na batu thumma yahiju fatrahu masfarran thumma yakunu hutama wato yadda rayuwar duniya ba ta da tabbas kamar yadda gona ce wadda ba ta da tabbas dan gona lokacin da damina ta yi damina ta yi yabanya idan ka fita sai ka ga kamar haka duniya za ta dawoma amma da zarar ruwa ya riga ya yanke sai ya ga wannan koren abin da ya birge ka jiya yau bayan yankewar ruwa sama ya riga ya yauci ya bushe ya zama ruwan dorowa a madadin yana kore to haka duniya take yadda wannan ba ta dawoma wannan ba ta dawoma shine dai adamu dawam suratul zawal suratul zawal wal fana shine wajen mace bai fatarahu musfarran fi thumma yakunu hutama kaga abu gashi da yanzu kuma ya zo ruce to haka duniya take in mulki ne zaka zo ka soka in kudi ne za su zo su kare ko ga su amma ko mutum baya iya kashe su mai jira su kaga sun riga sun kare sai suka ce mutuwa iri biyu ce mutuwa ta azare don fashi a jikin mutum da mutuwar tsufa dan duk wanda ya tsufa to ya mutu tun kafin kwanakin mutuwa su zo masa kenan dan abinda al ahya yatamatta'una bihi anta la tatamatta'u bihi la tastati' an tatamatta bima yatamatta'u bihi al ahya min ma'akalin wa mashrabin wa mankahin ila akhirih duk abu da jin dadi kai yanzu baka jin dadin sa kaga ai mutun ya mutu ne na'am amen hmm na'am dangantakar abin da ka gani lokacin da ya je ya kalli unqudu nan ya bude bakin sa ba sha'awar abin bane ba shine dalili na'am alakahi baka ce zamani na al'uku huwan fulawa ko fure farin fure shine alakahi eh asharar shine tarzatsi na wuta asharar innaha tarmi bi shararin kal qasr asharar ashararatu tarzatsi guda daya asharar tarzatsi da yawa saul bi sad shine wato kai hari kenan wato kamar furfura tana kaiwa mutum hari ne a kansa kamar yadda garwashin wuta ke kai hari ga sauran wuraren da suke kama da wuta eh al-khasidu wa huwa al-khasidu lahu al-irkha'u